صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما قرآن يجد الجريق بأنه بيان للقول وحسنه قرآن يجد الجريق بأنه بيان للقول وحسنه قرآن يجد الجريق بأنه بيان للقول وحسنه فاق الفنون فلم تشاده فنه والكتب درهما بسوى قديما فاق الفنون فلم تشاده فنه والكتب درهما بسوى قديما فاق الفنون فلم تشاده فنه والكتب درهما بسوى قديما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Allahu Akbar.
ألا إنها قربة لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدا هو بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأميم حق قدره ومقداره العظيم آمين.
صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم أما بعد ‘Yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
Zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma آمين.
wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya.
آمين.
A idan ba a manta ba, a jiya muna faɗin wurare waɗanda ake so duk mumini namiji da mumina mace, masoya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama الله عليه وسلم.
su rika karanta salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama عليه وسلم.
a wannan wurare. Mun yi magana cewa a baya kenan, a jiya, yana da kyau idan mumini da mumini suka haɗu, to kada su rabu, in suka gaisa su yi wa annabi salati, idan kuma za su rabu, su yi wa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam salati. Saboda ma min abdaini mutahabbaini yastaqbilu ahaduhuma sahibahu wa yusalliyani ala annabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta yughfara lahumā dhunubuhumā ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar sannan mun yi magana cewa wato yana da kyau mumini namiji da mumina mace duk sanda za su sauke nauyin wato haƙƙi na ibadar aikin hajji da ke kansu da kuma umra to si wa annabi salati farkon farawa صلى الله sallallahu alaihi wasallama si wa annabi salati bayan sun kammala aiki صلى الله عليه وسلم.
tun daga aikin hajji da aikin umra نعم.
sannan salati lokacin talbiya salati bayan an gama talbiya salati lokacin dawafi salati bayan an gama dawafi نعم.
idan aka tsaya rukunul yamani إيه.
ai masa salati idan za a sumbanci hajarul aswad a yi masa salati a yi addu'a Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan duk lokacin da bawa ya tsaya a maqamin Ibrahim yayin nafila raka'a biyun nan to yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya a mizabur rahma yi wa annabi salati in ya shiga hijr Isma'il yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama sannan yayin tsayuwa kan dutsen safa da marwa yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama kai ana son duk wani maukifi da bawa zai tsaya to ya tabbata ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yau kuma za mu tashi wuri na goma sha bakwai wuri na goma sha bakwai da ake so mumini ya yi salati ko mumina ta yi salati shine lokacin da ka ga mace kana santa da aure to kafin kai mata magana kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam in ka gaya mata kuma ta yadda kai wa annabi salati haka ita ma mace idan ta ga namiji ta ga tana son shi to ta wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama ko ba ta furta ba Allah zai bashi iko shi ya furta sai dai in babu alheri Mm, duk sanda ka ga wani abu ya burge ka to kai wa annabi salati zaka mallaki abu insha Allah sai dai abin zai zama cutuwa gare ka to sai Allah ya hana ko abin zai zama sabo to sai Allah ya hana amma in dai zai zama alheri in har ka ganshi tashin farko yana dukan zuciyanka ka ji ya burge ka to yi salati to wato haka ake so ana so yayin da mutum ya ga mace kafin ya gaya mata manufarsa ya fara yin salati sannan ya faɗa to haka nan ita ma to sannan ana son limami lokacin da zai ɗaura aure ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam saboda salatinsa shine sadakin farko da aka ɗaura auren farko a duniya da shi lokacin da annabi adamu alaihi salam Allah ya halicce shi ya saka masa wani bacci a cikin aljanna sai ya halicci sai da hawa alaihi salam daga haƙarƙarinsa na hagu ya yi mata kwalliya ya ɗora ta akan gadon zinari ya aje ta daidai fuskar Adamu inda yana farkawa zai ganta, ita kuma tun da aka halicce ta take motsi, to wannan motsin da take sai ya sa shi ya farka, yana farkawa sai iya ido hudu da ita, yana ganin ta sai ya zauna, sai ya kalle ta, sai ya ji zuciyar shi ta amsa, sai ya ce ya Ubangiji wannan menene, sai ya ce wannan mace ce, sai ya ce ya Ubangiji don wa ka yi ta, sai ya ce don kai na yi ta. saboda kai kadai ne mutum duk mala'iku ne a cikin aljanna ina so ne ta ɗebe maka kewa to yana zaune sai kalle ta ta kalle shi to sai ta yi murmushi wannan murmushin sai yi tasiri a zuciyarsa sai ce zo mana sai ta ce a sai dai kai ka zo shi yasa har yau mace ko karfa ce wallahi duk ilimin ka duk girman ka wallahi kace kana zanta sai dai kai ka zo amma ba za ta zo ba illa nadiran wannan abin sai ya zama mata kowane irin so take maka ba za ta zo ba sai dai kai ka zo to shine fa annabi adam alayhi salam ya tashi zai je har ya kusa inda take sai mala'iku suka shiga tsakiya sai ce yaya za ku tare suka ce a ubangiji bai ba mu izinin ka kusance ta ba sai ya ce ba dan ni aka yi ta ba sai Allah ya ce adamu dan kai na yi ta amma kar ka taba ta sai ka ba da sadaki yace me sadaki yace salati ga masoyina wanda dan shi na yi ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sadakin farko da aka fara bayarwa aure ya halatta shine salati saboda haka yana da kyau duk mutumin da ya ga mace yana so kafin yi mata magana yi wa annabi salati sannan in ta amsa yi wa annabi salati in ana so ma in mutum kullum in zaka je wurin ta ka ringa yin salati in za ku rabu ka ce ku yi salati sai dai in ita yar duniya ce bata san irin wannan ba to sai ta ga abun wani iri amma kuma ka koya mata in dai tana son ka da gaske ka ce mata duk abin da salatin annabi ya shiga abin yana yin albarka sallallahu alaihi wa alihi to haka nan bayan an yi auren idan mutum zai kusance ta ya zama yana da alula kuma ya zama ya yi salati ga annabi ita ma ta zama ta yi salati wato malamai masu aiki da ilimi suka ce ko mace ba a rubuta mata za ta haihu ba an duba lauhul mahfuz ba sunanta cikin masu haihuwa in har mijinta zai kusance ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to za ta dauki ciki Na'am.
dan Allah yana iya yin kyauta ko da bai rubuta a lahul mahfuz ba Na'am.
eh wannan Allah yana da iko Na'am.
eh yana iya shafe wani abu ya tabbatar da wani abu Na'am.
eh to saboda haka wannan shine na goma sha bakwai na goma sha takwas shine duk lokacin da mumini zai kwanta bacci Na'am.
ko mumina za ta kwanta bacci to ana so ƙarshen abin da bakinta zai faɗa shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma in an farka ƙarshen abin da zaka faɗa salati farkon abin da zaka fara tashi da shi shine salati kamar yadda abiƙar safata ya rawaito ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana cewa man awa ila firashihi summa qara tabarakal ladzi bi yadihi almulku summa qala allahumma rabbal hilli wal harami wa rabbar rukni wal maqami wa rabbal mash'aril harami bi haqqi kulli ayatin anzalta fi shahri ramadana balligh ruha muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salaman kafa hudu Allah zai bashi mala'iku zai wakilta mala'iku guda biyu har sai ta kai sun zo gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam su ce masa inna fulanan na fulanin ya karo alaikas salama wa rahmatallahi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala fulanin ni fulanin minni salam wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi wannan mala'iku guda biyu za su zo su ga annabi wane ya ce yana gaishe ka fa kuma yana ƙara nema maka rahamar Allah Allah sai annabi ya ce to tsira da amincin Allah wasallam da rahamarsa su tabbata ga wane dan wane ka san kuwa ce annabi ya gaishe ka sallallahu alaihi wasallam ya ce rahamar Allah ta tabbata gare ka to me zai sa ku ido biyu da jahannama babu saboda haka na goma sha tara wuri na goma sha tara da ake so mumini ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi sallama sallallahu alaihi wasallam namiji ko mace shine lokacin da ka shirya za ka yi tafiya za ka bar ƙasa ko za ka bar gari kai ko ma ba gari za ka bar in dai za ka bar gida to yayin da ka gama shiri za ka fita ka tabbatar kawo annabi salati sallallahu alaihi sallallahu wasallam idan ka dawo ka tabbatar ka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam wani malaminmu ya koya mana ya ce duk inda ka sauka to ka tabbata ka yi wa annabi salati in ka shigo ka yi wa annabi salati a falon da kake in ka shiga ɗaki ka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama in ka shiga ban ɗaki ma ka yi masa salati sannan idan za ka bar gidan inda ka sauka masaukin naka ko da hotel ne to ka yi wa annabi salati ciki to sannan sai ka tafi to haka in ka komo gida kuma kana shigowa kai masa salati sallallahu alaihi wasallam wannan shine na goma sha tara na ashirin wanda shine na ƙarshe na'am yayin da jama'a suka taru jama'ar musulmi maza ne ko mata ne ko da a gidan biki ne ko da a gidan suna ne idan kina ji to ki kokari in kun haɗu aiwa annabi salatu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yayin da aka gama taron idan za a watse to aiwa annabi salati sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tsaya a yi salati in aka zauna a kowane irin mazauni, mazaunin nan na kasuwa ne, mazaunin nan makaranta ne, mazaunin nan ofis ne, mazaunin ɗaura aure ne, mazaunin nan na taron suna ne, mazaunin nan na taron walima ne, mazaunin nan na taron abokai ne majalisa ce, in dai aka zauna to ana so a yi wa annabi salati sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam domin an so dukkan muminai su yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma su kawata mazaunansu da yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam idan aka yawaita salati a wuri Allah zai karanta yawan gulma na'am eh, yawan cin naman mutane da batsa da zancen banza Allah zai karanta shi a wurin amma in aka zauna wuri babu salati to zance kaca kaca babu kyau za ka rika ji a wurin in mutum mumini ne masu ya ji kamar kunnensa zai yanki saboda maganganun kazamai ne suna fitowa daga zukatan mutane kazamai wanda ba su san gaba ba balle bayan su ba su san daman su ba balle hagun su balle su gane cewa za su mutu to ana so muminai su rika kawata mazaunansu da yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Mm, karka ce wai sai malamai karka ce wai sai wani taro mai kyau ko da wuri ne na shirme in dai kana so Allah ya raba ka da wannan shirman to kana shiga wurin kai salati Allah zai hana ka wannan shirman kuma Allah zai hana ka zuwa wannan wurin afwan shi yanzu kenan ba a keɓanci wani wuri da za a yi wa annabi salati ba ta ba a keɓanta ba a wannan na ashirin ɗin nan ba eh kaga a baya ai an keɓanci wurare na'am to a nan na ƙarshe eh sai aka yi jimla eh cewa mumini ana so ma duk inda ya tsinci kanshi eh yawa annabi salati sallallahu alaihi wasallam in ka tsinci kanka wurin da'ar Allah kai salati in ka tsinci kanka wurin saban Allah kai wa annabi salati na'am sallallahu domin duk mumini yana da lokuta guda hudu eh annabawa ne kawai ba su da irin wannan lokuta na'am to eh kwarai ko in ba su ba mu eh zaka samu wani lokaci kana cikin da'ar Allah eh kaga Allah ya hore maka kana ta sallah kana nafilfili kana zikiri kana salati kana karatun alkurani na'am kamar wani mala'ika ne kai sosai kwatsam babu zato ba tsammani sai ka ganka cikin saban Allah dumu dumu kuma mm kana ƙarya ko tsegumi mm ko gulma ko wani abu ka gane ko kuma wani sabo ma na'am sannan kuma wani lokaci zaka samu kanka cikin ni'ima na'am lafiya eh arziki sosai wadata farin jini ya'ya na'am da sauransu na'am to wata rana kuma sai ka ganka cikin kunci eh cikin wahala na'am talauci eh rashin lafiya rashin haihuwa haka kiyayyen makiya na'am zagin mutane to ana so ka gane cewa wannan lokuta ne duka da Allah yake so ka tuna shi a ciki na'am kar ka manta Allah mm idan baka manta shi ba duk abin da zai cuce ka ba zai iya cutar ka ba na'am eh domin duk cutar abu in ka kira Allah wannan abin zai ji tsoron Allah mhm idan abu baya tsoron ka kai kana tsoron shi in ka kira Allah to abin shi kuma zai ji tsoron Allah na'am talauci baya tsoron mutane eh amma yana tsoron Allah Allah in ka kira Allah a cikin talauci sai ya gudu na'am saboda arganiyu ya zo ya Allah eh ai dama kai alfaqiru ne eh kai talaka ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah to shi yasa ai talauci ke ziyararka amma an ka kira ubangiji ya zo wallahi zai gudu kuma mutane suna dauka wai shi wadata sai ka tara miliyoyin kuɗi haka ko gidaje ko motoci a in Allah ya zo wurinka na'am babu dala eh amma zaka ci da wanda suka tara daloli Allah mutane ne ba su san Allah ba Allah ya sanar da mu kanshi amin mu daina yin bambadanci da maula da yawon banza gaban waɗanda suke ƙazamai amin Eh, mu tsaya a kofan Allah na'am akwai komai a wurin shi na'am ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqi Allahu to saboda haka yana da kyau ko ina ka tsinci kanka ko wurin da'a wurin karatu ko wurin zikiri ko wurin wazifa ka tuna Allah kai wa annabi salati sallallahu idan ka tsinci kanka a majalisa bakin kasuwa ko bakin titi ko bakin hanya abokai iri-iri sun taru kowa yana irin zancen da ke cikin zuciyar shi ka tuna Allah kai wa annabi salati na'am kar ka rude ka zama a ko ina kai ina Allah ne kar ka zama cikin mutane ka manta Allah na'am to shine ake so a kawata mazaunai da yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisai da dama suka zo a cikin falalar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa sallam a dukkan wuraren zama mm kuma hadisan sun zo da bayanan girman ladan da mutum zai samu na'am akwai waɗansu hadisan kuma da suka zo su kuma a cikin tsawatarwa ga barin mutum ya zauna a wuri har ya tashi bai wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko eh domin yanzu idan mutum ya zauna a wuri ya gulma ko ya faɗi wani abu zunubi za a rubuta mai amma idan ya tuna kamun ya bar wurin ya yi salati eh to gaba ɗaya wurin zai zama wurin ibada na'am maimakon ya tashi a rubuta mai zunubi sai ya tashi an rubuta mai lada domin salatin za a ɗiba a biya wancan mutumin da aka zaga eh kaga ba maganan bashi kenan na'am saboda haka shi kuma ya samu sakamako na'am ba a so dai a tashi bayan an gama maganganun banza ba a wanke wurin da wani maganan alheri ba na'am sannan annabi ya tsawatar daga barin Allahu alaihi wa sallam mutum ya zauna a cikin taron jama'a har ya tashi bai tuna shi ba bai mai salati ba Mm.
hakanan su ma jama'a ba a so a taru na'am kamar ɗaura aure ko raɗin suna ko wani al'amari ko mitin mm ko wani abu dai da za a tattauna in dai zallan musulmai ne na'am ya zama har su fara su kare su tashi ba a tuna annabi ba ba a mai salati ba Allahu alaihi wa sallam hadisan da suka zo a cikin falalar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa a mazaunai da kuma wuraren tarurruka na ƴan uwa musulmi sallam daga ciki akwai hadisin da Bazzaru ya rawaita da sanadi kyakkyawa na'am daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda amin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna lillahi sayyaratan min almalaikati yadlubuna hilaqaz zikri fa idza atau alaihim haffu bihim summa yaqifuna wa aydihim ila as-sama'i ila rabbil izzati tabaraka wa ta'ala fa yaquluna rabbana ataina ala ibadin min ibadika yu'azzimuna ala'aka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fa yaqulu allah tabaraka wa ta'ala gashuhum rahmati Allah fa humul julasa la yashqa bihim jalisu la ilaha illallah wato abinda hadisin ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu mala'iku masu tafiya a ban ƙasa na'am an gane ko suna neman da'irorin da aka zauna ana karanta alkur'ani ko ana zikiri na'am ko ana istighfari ko ana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana tattaunawa akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma waliyai bayin Allah idan suka sami irin wannan wurin sai su lillibe jama'ar da ke wurin da fuka-fukansu na'am sannan sai su tsaitsaya sai su daga hannayensu zuwa sama suna roƙon ubangiji sai su rika cewa rabbana ataina ala ibadin min ibadika ya ubangiji gashi mun zo wurin waɗansu bayi daga bayinka yu'azzimuna ala aka suna girmama kyaututtukanka ni'imominka wa yatluna kitabaka sannan kuma suna karanta littafinka alqur'ani wai salluna ala nabiyika suna yi wa annabinka salati muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa yas'alunaka suna roƙonka li akhiratihim ka ba su lahirarsu wa dunyahum da duniyarsu sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce gashuhum rahmati ku lullube su da rahmata na gafarta musu baki daya a wata riwaya sai wani mala'ika ya ce ya ubangiji ba dukansu bane fa suke karanta alqur'ani ba dukansu bane fa suke salati ga annabinka ba dukansu bane fa suke girmama ni'imomin naka akwai wani a cikinsu shi ba abin da ya kawo shi kenan ba shi ya je ne gidan muƙaddami ko gidan malam wani ko gidan shehu wani ko gidan muridi wani na'am ya je domin kasuwa ta kulle yana so ya gaya masa ya taimaka masa da wata fa'ida don kasuwa ta buɗe ko kuma yana neman aure yana so Allah ya ba shi nasara na'am ko kuma yana neman kariya daga mayu ko aljanu na'am yana so a ba shi wata aya eh to shi ne da ya je ya iske suna zikiri bai tafi ba ya zauna a gefe shi ba zikirin ba ne kai shi na'am sai Allah ya ce karka damu har wannan din ma fahumul jula sa'ula yashqadihim jalisu Allah su waɗannan mutane yan zikiri din nan su ne mutanen da abokin zaman su ma baya yin tsiya alhamdulillah ba zai yi in gafarta wa mutane ba ga wani ya zo wurin su shi kuma in ware shi har shi na hada da shi Allah a wata riwaya ta Imam Bukhari daga Abi Huraira yace fa yaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum ku shaida inji ubangiji cewa ni hakika na gafarta musu sai yace yaqulu malakun minal malaikati mm sai wani mala'ika daga mala'iku sai yace fihim fulanun laysa minhum a cikin su akwai wani shi ba daga cikin yan zikiri yake ba inna ma ja'a li hajatin yazo neman biyan bukata ne qala sai Allah ya ce humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum waɗannan su ne abokan zama wanda abokin zaman su baya yin tsiya duk wanda ya zo kusa da su shi ma zai rabauta saboda haka yan uwa musulmi yana da kyau ko kai baka karanta alqur'ani baka iya ba eh ko baka zikiri baka samun daman zama kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa sallam kuma kai baka saba faɗin alheri ba kullum abokanka yan hayaniya ne yan gada-gada yan daba to kai kokari ka nemi waɗansu mutane da ka yadda da su ka ringa ɗan zuwa wurin su jefi-jefi waɗanda in ka zo za ka ji ambaton ubangiji za ka ji salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi za ka ji karatun alkur'ani na'am za ka ji shawarwari mm za ka ji nasihohi na'am za ka ji abin da zai ɗan sa haske a cikin zuciyanka amma kar ya zama kai ba na Allah ba kuma baka da alaka da mutanen Allah kar ka yadda kai wannan sai ka shiga cikin zulumatun ba'd wa fawqa ba'd eh saboda haka yana da kyau Allah ya taimake mu amin amma hadisai waɗanda suke tsawatarwa daga barin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mazaunai da wuraren tarurruka mm to kamar hadisin al-Imam Ahmad ya fitar a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce na'am da kuma Ibn Hibban da al-Imam al-Ghazali mm a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin daga Abi Huraira Allah ya kara mar yadda amin daga Annabi Rahma sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa sallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qa'ada qaumun maq'adan lam yazkurullaha azza wa jalla fihi mm walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama illa kana alaihim hasratan yawmal qiyama wa in dakhalu al jannata lis sawab abinda annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu wasu jama'a da za su zauna a mazauni kowane irin mazauni amma abin kunya abin tausayi daga farkon zaman har zuwa tashi daga wannan zama Na'am.
ba su ambaci Allah ba Mm-mm.
mai girma da ɗaukaka a ciki Mm.
sannan tun daga farkon zama har tashin su ba su yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallama sai face wannan mazauni ya zamanto gare su asara ranar alkiyama kuma koda sun shiga aljanna Allah.
dan lada ko da sun shiga aljanna sai sun yi nadama ina ma a cikin zaman nan da muka yi a duniya wuri kaza da wuri kaza dama mun yi zikiri dama mun yi salati da ladan mu ya fi haka wato abin da ake nufi Na'am.
nadama za ta bijiro musu kafin su shiga aljanna domin abin da za su rika gani a cikin mizanin mutane Na'am.
na girman ladan sakamako na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa to sai su yi ta nadama ina ma mu ma a duniya a ce mazaunan mu irin wannan mazaunan ne na suwa ne ka duba irin ladaddaki da ake ba su malin manya-manyan ladaddaki irin wannan sannan Abu Dawud ya rawaito da Tirmizi Tirmizi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa daga Abi Huraira Allah ya kara mai yadda Amin.
cewa annabin rahma sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wa sallam.
ya ce ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallama illa kana alaihim tiratun fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum yace babu waɗansu jama'a maza ko mata musulmai da za su zauna a wani mazauni ba su ambaci Allah ba a cikin wannan mazauni ba su yi wa annabin Allah salati ba a cikin wannan mazauni sallallahu alaihi wasallama sai face wannan mazauni ya zamanto gare su asara ko tawaya idan Allah ya ga dama ya azabtar da su kun zauna a mazauni ba ku ambace ni ba ba ku yi annabi na salati ba in kuma ya ga dama ya gafarta musu wato attiratu ma'ana illa kana alaihim tiratun shine annaqasu eh tawaya wadansu malamai kuma su ce a ma'anan tiratu attabi'atu bashi duk wurin da ka zauna har ka tashi baka yi zikiri ba duk wurin da ka zauna har ka tashi baka yi wa annabi salatu ya sallallahu alaihi wasallama to Allah da annabinsa suna bin ka bashi eh kwarai kuwa saboda haka idan an ji wannan karatu an tuna to duk inda ka san ka taba zama baka yi salati ba maza ka koma wani Na'am.
ka je ka eh, eh. shi daima ai haka ake so ai ashe zai- dalilin shiga dariƙa kenan ai mutane da yawa ba su san dalili ba shi dalili saboda ana so a saba da zikiri a saba da salati to in mutum ya shiga dariƙa yawan zikiri da yawan salati sai ya zama yayi sauki a harshen shi amma ba wai ana nuna wai in mutum bai shiga dariƙa ba ba zai shiga aljanna bane ko in mutum bai shiga dariƙa ba mutum kiri- ba haka bane a in mutum ya shiga ɗariƙa zai saba da yawan zikiri da yawan salati da karatun alkur'ani in ko mutum ya saba da yawan zikiri da ya zo mutuwa ko bai shirya ba kawai sai zikirin ya faɗo harshen shi da ya faɗa sai ya wuce shine kawai Amma aka rama kalla ƙarƙashin wannan magana.
Hmm.
Idan mutum ya tuna da wasu wuraren da ya zauna kuma sun yi nisa da inda yake ko wani gari ne ya je.
Hmm.
Ya manta bai yi salatin ba.
Hmm.
Zai iya kudurce niyya sai yi salati da niyyan wannan wurin?
Warai kuwa ai din nisan wuri ba zai wa la ilaha illallah nisa ba Mm.
din nisan wuri ba zai wa salatin annabi ba.
Mm. Sallallahu alaihi wa saboda kai ne ai kake nan amma Allah da annabi suna nan suna can sallam. Na'am.
saboda haka idan ka saki salatin kawai zai iske su Na'am.
Mm. saboda haka yana da kyau yana da kyau mutum yana iya samun lokaci ma ya zauna ya zikiri la ilaha illallah dari ko la ilaha illallah dubu ya zauna ya salatin annabi dubu ba sai lokaci ɗaya ba ya ce Allah duk wani wuri da na taɓa zama wanda ban yi zikiri ba ban ambaci annabi ba ban mai salati ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka rarraba a wannan mazauni domin ranar alkiyama su yi min shaida Allah.
eh ƙwarai kuwa sosai sosai saboda haka yana da kyau a ƙarfafa yawan zikiri da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ake nufin zama a wani mazauni ko kuma ake nufin za a tashi daga wani mazauni ko kuma wurin wani taro Na'am.
shi fa matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin mu Alaihi wa sallam.
wato ba wai sai an faɗi sunansa ba Mm.
duk sanda ya faɗo a zuciyanka Mm.
to maza kai mai salati Sallallahu alaihi wa sallam.
kuma abun kunya ne a ce musulmi yayi awa ɗaya bai tuna annabi ba Subhanallah.
wallahi abun kunya ne abun kunya ne awa ɗaya awa ɗaya shi yasa shehin mu radiyallahu ta'ala anhu warda wa anhu yace fawaqati wa sa'ati sarabtu li zikri sallallahu alaihi wa sallam salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama mutane suna mamakin matsayina da daukaka ta da yawan ambatona da ake yi ni ba dan siyasa bane jama'a na ba yan siyasa bane kana dauka su suka yada ni ko postoci da suke buga wannan duk babu wannan Allah ne ya yada ni saboda yawan ambatan Allah da nake yi sai ya watsa ambatona kuma a duniya yawan ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi alaihi wa sallam sai suka watsa ambatona a duniya na'am ni ina karantar da bayi ƙaunarsu su kuma sai suka sa wa bayi ƙaunata na'am yes to wannan shine kawai dalili Na'am.
kuma abun kunya ne eh a faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam mutum ya gum in kana so ka gane munafiki to ka dinga yawan faɗin sunan annabi ka dinga kallon in ka ga mutum ka faɗi ɗaya yayi shiru ka faɗi biyu to munafiki ne da wallahi munafiki ne kar ka ƙara yadda da shi na'am kwarai kuwa a to ai hadisi ne na'am Eh, ƙwarai kuwa, hadisi ne ai, wato ya zo a cikin sahihu targhib na'am daga al-Imam al-Husayn alaihi salam cewa kakansa alaihi salatu wassalam ya ce al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayhi ba marowaci bane wanda ya sayi goro ba ya hana ka na'am ba marowaci bane wanda ya sayi gauta yalo ya hana ka ba marowaci bane wanda ya sayi ciyo ya hana ka ba marowaci bane wanda ka roke shi gishirin miya ya hana ka ko sukarin kunu a marowaci original eh shine wanda aka faɗi suna na ya shiru sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam kaji marowaci na gaskiya eh wancan maketaci ne kawai na'am maƙetaci ne, amma marowaci shi ne wanda aka ambaci sunana a gabansa ya kasa yi min salati. Sannan Imamu Tirmizi shi ma ya rawaici hadisi daga Abi Huraira Allah ya ƙara mar yadda cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ragima amfu rajulin ko rugima amfu rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya wa rugima amfu rajulin ko ragima amfu rajulin dakhala alaihi ramadanu summan salaha qabla an yughfara lahu wa rujima an rajulin adraka indahu abwahul kibar falam yudkilahu aljanna annabi alayhi salatu wassalam yace sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turmuza hancin mutumin da aka ambaci sunana a gabansa yayi mukus yake yi min salati Allah ya turmuza hancin mutumin da watan Ramadana ya shigo har ya fita amma ba a gafarta mai zanuban shi ba subhanallah Allah ya turmuza hancin mutumin da tsufa ya riski iyayensa da ransa da ƙarfinsa yana gani amma bai taimake su taimakon da zai shiga da shi aljanna ba. Saboda haka yana da kyau mu lura da wannan da kyau mu yawaita salati kuma salatin nan mu yawaita shi a kowane mazauni a kowane irin taro kuma da kowane irin lafazi muka samu dama na salati mu yi.
na'am domin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa yana nan da lafazi iri daban-daban sai dai ba'arin malamai sun ce salatin nan da ake karanta a ƙarshen tahiya shine mafi kamala mafi cika na'am wato salatul ibrahimiyya ke malamai sun ce shi salatul ibrahimiyya shine mafi kamalar salatota saboda haka shi ake so a kowane mazauni a yi na'am wato shi ne salatul ibrahimiyya domin suka ce shi ne mafificin dukkan sigogin salatota da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don me domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa wannan salati kuma ya umarce su su rika yi a cikin sallolinsu wanda suke ubangiji na'am su rika yi a cikin ayyukansu na'am to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam bai ƙayyade ba, bai iyakance cewa kar a yi masa wani salati sai salatul Ibrahimiyya ba.
sallallahu alaihi wa sallam Suka ce abin da ya faru al'ummansa kala biyu ne, akwai ammawa, akwai hassawa.
eh An gane ko? Akwai musulmai, akwai muminai. To su musulmai su aka yi wata ƙayidi.
na'am Muminai an musu idilaki.
oh A ina ne ake idilaki din a inda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa alaihi wa sallam idza sallaitum alayya fa ahsinus salata.
Mm, oh Ka gani?
eh Ai idilaki ne wannan.
na'am idan kuka buɗe baki za ku yi min salati to ku kyautata salati gare ni na'am ba sai salatul ibrahimiyya ba Mm, ku kyautata salati a gare ni Na'am.
wato ma'ana ni dai na ba ku samfur ne kawai da salatul ibrahimiyya mm, saboda haka ku koya ga yadda ake min salati amma idan zuciya ta gyaru ta tsarkaka ilimi ya zo kuma an san matsayina an san martabata ba za a wuce gona da iri ba to ai mun salatin da ya dace da ni an karbo daga mujahidu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce innakum tu'raduna alayya bi asma'ikum wa musammakum fa ahsinu salata alayya ku sani cewa ku ana bujiro mini da sunayenku da sifofinku in za ku yi min salati ku kyautata salati gare ni wato ma'ana duk sanda kai wa annabi salati mala'iku za su kai masa hotonka za su nuna ka su ce ya rasulullahi ga wani dan wani jikan wani yayi maka salati iri kaza kuma adadi kaza saboda haka tunda ana kawo min hotunan ku to ku kyautata salati gare ni Na'am, akarama kalla yanzu kenan yanda kuka yi wannan bayanin to kowa ma zai iya wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam.
a ba kowa za a ce wa annabi salati ai shi yasa akai salatul ibrahimiyya din akwai mutumin da shi ya fi kowa sanin makamin sa bai wuce salatul ibrahimiyya ba so da kar ya wuce wurin ya tsaya yayi salatul ibrahimiyya din amma akwai mutumin da ya kai matsayi a ilimi da soyayya da ladabi Allah ya buɗa masa wata ƙofa haske ya zo masa ta yadda zai yi wa annabi salati don mutane sun kasu uku ne a cikin addininmu akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini akwai ammawa akwai hassawa akwai hassatul hassati kuma wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum wa kullun an maqami ya takallam saboda haka, mak- akwai mutumin da shi salatul ibrahimiyya shi yafi dacewa a makamin shi an gane ko to akwai wanda shi kuma matsayin da yake kai yana iya yin salati din idan mutum yana so ya gane cewa annabi alaihi salatu wassalam wato bai kayyade ba bai iyakance salati a gare shi da salatul ibrahimiyya kurin ba a'a ya yi idlaki ga waɗansu a wurin izini simar salati yadda suke so da sharaɗin ladabi da kuma sanin haƙiƙar wanda ake wa salati sallallahu alaihi wa sallam idan kana so ka gane wannan shine ka kalli maqamatud dinis salas na'am ka kalli makaman addini guda uku bai yiwuwa a ce abincin sarakuna da abincin masu kuɗi da abincin talakawa a ce wai duka iri ɗaya ne kowa ya san wannan bai yi ba to haka nan shi salati abincin ruhi ne na'am salati abincin ruhi ne kuma rayukan nan hawa hawa ne na'am saboda ka bai yiwa a ce ai dole salati ɗaya ne kawai kowa zai yi na'am bai yiwa a ce haka Allah ya yi dilaki a cikin izini ga waɗansu waɗansu kuma ya musu taƙayidi idan aka kalli makaman addini za a ga islam iman ihsan to daga nan ne za ka gane oke ashe masu salati sun kasu uku ne na'am masu salati ga manzan Allah ba sallallahu alaihi sun kasu gida uku ne musulmai muminai muhsinai ko ka ce ammawa khassawa khassatul khassati an gane ai kaso na farko wanda su ne ammawa su ne musulmi su ne waɗanda suke yin salati a bisa surar jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ma'sumatul mutahhara wato idan za su yi salati suna suranta hoton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciyoyinsu a yayin da suke salati din. To idan suka yawaita salati din da halarto shi da girmamawa da jin nauyi da kambamawa da ƙasaitarwa to sai wannan sura tashi mai girma ma'asuma mudahhara sai kyamarar zuciyarsa sai ta ɗauki hoton shi.
sallallahu alaihi wa sallam To sai ya tabbata a cikin zuciyarsu. Daga nan shi ne da sun kwanta bacci sai su yi mafarkin shi.
na'am sallallahu alaihi Ai mafarki da ake ji ba wani abu ne mutane suna neman wurde a cewa a bani wurdi wannan duk wasa ne ai. a yi ƙoƙari ka yi ta tunanin shi kana halarto shi har kyamarar zuciyarka ta ɗauki hoton shi. Budurwarka da kake mafarkinta wuri biyu aka baka kai? Zancen banza? Da kake mafarkin kayi kuɗi wuri biyu aka baka? Ha? Kana ina za ka ga mutum ya yi mafarki ya zama miloniya? Ya hau saman bene yana watsu kuɗi yara na ɗiba. Ana tarba buhun shinkafa da katan-katan na madara. Eh? gashi a saman bene sai ya farka bacci sai ganshi akan tabarma da gajeren wando ga busasshen biredi a gefen shi kawai shirme yake. to saboda haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kayi wurdi zaka ganshi ba sai dai in kaunarsa bata huda ka ba. saboda haka ka sa shi a zuciya har zuciyar ta dauki hoton shi to idan ta ɗauki hotonsa to shine sai ka ga mutum yana yawan mafarkinsa wani lokaci ma har sai ruhin ya hango abin da zuciyar take ciki Na'am.
an gane ko Eh.
wani lokaci sai ka ga ba zato ba tsammani mutum yana ganin shi haka ya kazatan amma ba a fili kurukuru ba Na'am.
a cikin khayali a cikin khayali sai ka ji mutum ya ce kamar tsakanin bacci da farke Na'am.
na ga annabi tsakanin bacci da farke ni dai ba zan ce mafarki bane ba zan ce a farke bane Haka.
shine khayali Na'am.
ukhayyiluhu fi khadiri wa ka'annama arahu iyanan wa huwa minni yaqrubu waɗannan su ake kira ahlud dalil wal burhani Na'am.
sune musulmi amma masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
kaso na biyu su ake kira khassawa wato su ne muminai waɗanda su kuma ba jikin annabi suke wa salati ba Mm.
sallallahu alaihi wasallam su ruhinsa suke wa salati Sallallahu alaihi wasallam.
annuraniya ita suke wa salati to waɗannan idan suna salatin ruhin zai ɗauki hoton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Alaihi wasallam.
idan ya ɗauki hoton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga nuna musu a cikin mafi rinjayen lokacin su sai su rika ganin sa ya kazatan kuma su rika ganin sa a bacci da farki Wa.
waɗannan su ake kira ahlus shuhudi wal iyani Na'am.
ahlus shuhudi wal iyani shi yasa anan idan mutum ya fahimci wannan ba zai dinga inkarin ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. saboda sha'anin ruhi ya fi karfin tunanin dan adam Na'am.
wa yas'alunaka anir ruh Mm.
qul ruhu min amri rabbi Wa.
in dai ruhi amrun ne rabbaniyun Eh.
yana so ya nuna wa bawa wani abu Eh.
to ka bar maganan kawai Eh.
kawai kai kokari kai ma ka zama ruhani Na'am.
to sai kaga abin da ake faɗin haka ne ko ba haka bane amma ba ka zauna kai ta surutu kai baka san koyo ba sai cin abinci Na'am.
sai shan ruwa sai bacci sai jima'i sai kazafi sai batsa sai ƙarya sai kage sai gulma a kakkai haka in ka ji abu sai ka nemi wace hanya ce sai kai ta gwada kai ta in ka gama gwadawa baka gani ba sai ka fito kai zagi amma in baka gwada abu ba kai zagi Shin mutum zai iya zama ruhani?
warai da gaske Na'am.
to ai shi yasa aka ba dan adam halifanci ai Na'am.
warai kuwa dan adam dabba ne dan adam aljani ne To.
dan adam mala'ika ne Na'am.
dan adam rabbani ne kaji ko wato rabbani shine wanda ko ka manta Allah in ka ganshi zaka tuna Allah La ilaha illallah.
kawai mutum ya ce rabbani ya ce wai dan adam ya zama Allah ba haka muke nufi ba Na'am.
humul ladzina idza ru'u zikrallaha Na'am.
wato dan adam in ya lalace wallahi sai ka gan shi dabba kai dan adam in ya lalace ya fi dabba dan har yanzu ba a taba samun rago yana bin rago ba Gaske.
ba a taba samun tinkiya tana bin tinkiya ba ko akuya tana bin akuya amma dan adam in ya lalace sai ka ga namiji yana bin namiji sai ka ga mace tana bin mace wannan karshen lalacewa ke ka ga dabbancin dan adam ya fi dabbancin dabba Na'am.
to haka nan dan adam idan ya gyaru kaga dan adam yana jin yunwa dan adam yana jin kishi dan adam yana gajiya dan adam yana bacci dan adam yana sha'awa to idan ya watsar da waɗannan abubuwan saboda Allah ya nufa Allah sai ya zama mala'ika Na'am.
sai kuma ya zarce mala'ikan sai ya bashi halifanci sai mala'ikan ya zama hadimin shi Oh, oh, to.
kwarai kuwa sai sa in kana jin yan adam da kyau in dai kana zikiri sosai zaka dinga gane a cikin yan adam akwai kunama Na'am, to.
wallahi malam Na'am.
in kai sake zai harbe ka Ga mutum a tsaye.
ware ga mutum kana ganin shi mutum sosai amma zikiri in ya ratsa ka sai kawai ka ganshi ya zubi yayi kasa ya zama kunama baka Subhanallah.
irin duhudin nan Mm.
amma shi bai san ka gani ba Na'am.
wani kuma maciji ne Na'am.
wani in kai zikiri kai zikiri kai zikiri kai zikiri kai zikiri to sai a nuna ma hakika shi sai ka ga shi maciji ne shi Na'am.
wani kuma kare ne shi in banda ka jefa mai kashi ba abin da zai gane Oh, oh.
kashi kurum ka gane ko wani kuma jaki ne wani alade ne Eh.
ka gane ko Oh.
haka za ka riga ganin su wani kura ne wani kyarkeci ne Na'am.
to haka za ka ringa ganin halittu iri-iri wani kuma za ka gan shi aljani ne ifrituma wani kuwa wani kuma sai ka gan shi mala'ika Na'am.
mala'ika walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan saboda haka haka za ka ringa ganin halittu iri-iri amma zikiri shi ke bayyanar da wannan idan zikirin ya ratsa ne yi sosai sosai sosai saboda haka wannan shi ne ta akwai mutumin da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama tabawarsa ya zama takawansa to sai ya zama rabbani da an ganshi sai ya tuna Allah kuma da ya roki Allah sai Allah ya amsa Na'am.
waɗannan su ake kira ahlus shuhud wal iyani shine zaka ji shi yana cewa a wannan makami ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jaharan waya kazatan Mm, an gane ko na'am to kaso na uku sune khassatul khassati na'am waɗannan sune muhsinai eh, sune waɗanda su ba jikin annabi suke wa salati ba na'am ba ruhin annabi suke wa salati ba sallallahu alaihi wasallam su suna yi wa haskensa na asali salati sallallahu alaihi wa sallam qad ja'akum minallahi nurun wannan nurun din na'am shi suke wa salati ana min nurillahi wal mu'minuna min nuri sallallahu alaihi wa sallam to wannan hasken yana komawa Allahu nurus samawati wal ardi na'am masalu nurihi kamishkatin fiya misba Mm, har zuwa ƙarshe na'am to su wannan hasken suke yi wa salati na'am ana kiransa nurul anwari na'am su ne waɗanda manzon Allah baya fakuwa ga barin idanuwarsu baya rabuwa da su ɗarfata aini Allahumma ja'alna minhum amin sai dai Abul Abbas al-Mursi yana ciki Allahu ta'ala lokacin da ya kai makamin sai yake cewa lau gaba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarfata ainin ma a'adattu nafsi min jumlatil muslimina da zan rufe ido in bude ban ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a gabana ba da an ana kirga musulmi ba zan sa kaina ba wannan matsayi ne mai wuya kuma yana da wuyan fahimta ko yanzu wannan jawabin da muke yi wani wani zai da ya ji ne kai ba zai ma gane ma inda aka dosa ba to a wannan makamin ne zaka ji shehu mushi Ibrahim radiyallahu anhu yana faɗi ra'aitu rasulullahi jada bi buguyati wa ma gaba anni dahar barran wala bahara na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya mini baiwa da dukkan burace burace na bai taba fakuwa ga bari na ba matukar zamani ko akan tudu ko akan ruwa ko cikin mota ko cikin jirgin ruwa wani zai ce "Ah, to tunda wannan jawabin ba wani fahimtar sa za a yi ba to me amfani ai abin da yasa muke yi su shehunan sun rubuta irin wannan a littattafansu na'am kuma in ba mu karanta ba ma wani yana ɗaukowa ya karanta kuma sai ya faɗi shi ne mu muke yin bayani ga fa hanyar da suke bi suke faɗin irin maganan Ahan, ba wai ana faɗin ta bane da ka ba haka bane suna bin waɗansu hanyoyi wanda yake na tsarkin zuciya har su rabu da jikkunansu su ba ruhinsu ƙarfi wani kuma yana ba jikinsa ƙarfi ya raunata ruhinsa to sai ya koma dabba alhali asalinsa a hasana ta ƙawimin ne sai ya dawo asfala safilina to shi ne magana shi wani a rayuwarsa gaba ɗaya babu abin da ya sani sai dai ya ci ya sha ya yi jima'i ya yi bacci wani kuma a rayuwarsa ba abin da ya sani sai dai ya yi zikiri ya yi salati ya karanta alkur'ani ya yi nafila wannan ba zai yi su haɗu ba so mafi yawanci waɗanda kake jin suke ca sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi ka je kai fiyar da iyalansu iyalan za su gaya maka in ba dan yanzu ma da zamani ya kawo ba sai kawai ka gani a facebook kawai sai a samu wani kawai sai ce ya ga annabi kaza kaza kaza da ka jinjina shi sai ka ga banda wargi da wasa babu abin da ya sani haka nan mata su ma sai kai ta gani iri irin wannan to wanda bai san waɗancan manyan ba sai ya ɗauka wannan shirman da waɗannan suke faɗa shi waɗancan manyan suke faɗi ba iri ɗaya ba ne wallahi wallahi waɗancan ba sai sun yi magana ba in ka gansu wallahi sai zuciyarka ta amsa sai ka gane waɗannan sun kiyaye sabo da daɗewa sun kiyaye cin haramu sun tsaya tsayin daka wurin bauta kuma ƙaunar annabi ta huda su shi ne bambanci amma irin waɗannan mutanen da ake yana ce wani annabi ya aiko ni ya ce ka sai min gida annabi ya aiko ni ya ce ka bani rigarka annabi ya ce da wannan duk shi yake janyo a rena waɗancan Ahem. to Allah ya kyauta To wannan shine kaso uku da addininmu ya yi, musulmai, muminai, musirai. To kowanne akwai gejinsa a salati. Shi yasa muka ce akwai waɗanda aka yi musu taƙayidi, akwai waɗanda aka yi musu idilaki. To yana da kyau mu faɗi waɗanda aka yi musu izini, mutulakin izini a cikin salati, waɗanda su ba sai salatul Ibrahimiyya za su yi ba. Daga cikinsu akwai annabawa. annaba yanzu annabi Ibrahim ba zai wa annabi salati salatul Ibrahimiyya ba fa dan ya san tsakaninsa da annabi kamar sama da kasan ba zai ce Allah kai wa masoyinka salati kamar da kai mu ba ai samfur ne mu aka bamu shine kawai annabawa salatin su ba salatul Ibrahimiyya bane siddiqai salatin su ba salatul Ibrahimiyya bane shahidai salatin su ba salatul Ibrahimiyya bane salihai salatin da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba salatul Ibrahimiyya bane shi yasa za ka samu annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam suna yin salati sai ka ji ba kuma salatul ibrahimiyya din da muke yi ba domin yanzu idan ka ɗauko annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya bashi iko ya karanta lawul mahfuz ya ga irin falalan da Allah ya ba al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya karanta yayi kuka sai ya ce ya ubangiji wannan ka sa wannan falalan ta zama al'umma na Allah ce a al'ummar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ubangiji to ko za a karba annabtar da aka bani ni ma a shigar da ni cikin su ko za a karba annabtar da aka bani ni ma a shigar da ni cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce masa ya Musa inni stafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma atituka wa kun minash shakirin ya kai Musa ka sani cewa lallai ni na zabe ka akan mutanen zamaninka na baka manzanci na baka jin magana ta ka riƙe abin da na baka ka zamanto daga cikin masu godiya sai annabi Musa ya karbi annabtarsa alayhi salatu wassalam da manzancinsa da abin da Allah ya bashi na falala ya gode wa Allah yi wa Allah kirari to daga nan sai yi wa annabin Allah salati sallallahu alaihi wasallam da siga wannan siga ba salatul ibrahimiyya bace ba sigar salatul ibrahimiyya bace wadda ta zo a hadisi babu kokwanto babu shakka kuma tana daga cikin as-salawatul kawamil kwarai ko cikakkun salati domin cewa yayi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam wa ma'adinil asrari sallallahu alaihi wasallam wa manba'il anwari sallallahu alaihi wasallam wa jamalil kaunaini sallallahu alaihi wasallam wa sharafid daraini sallallahu alaihi wasallam wa sayyidis saqalaini sallallahu alaihi al wasallam maksus bi qabi qausaini sallallahu alaihi wasallam saboda haka alaikum bi iksaris salati ala allazi shafa'atuhu turja li ahli al kaba'iri li anna ilaha al alamin li ajlihi taqabbalaha min kulli barrin wa fajiri akarmakalla kamar yanda ubangiji ya saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to yayi bayanin yanda za a yi wa annabi salatin ne ko ko yaya za a yi a yi wa annabi salatin Wato, salatin annabi sallallahu Alaihi wasallama yana daga cikin ilimai ɓoyayyu kamar yadda annabi ya faɗi. Ai, in ba ku manta ba a can baya na gaya muku cewa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi magana. A lokacin da wannan aya ta sauka, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa Allah da mala'ikunsa suna salati bisa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ku waɗanda kuka yi imani kuma ku yi salati a gare shi ku sallama masa sallamawa to sai muminai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yaya wannan salati yake sai ya ce haza min al-ilmi al-makanuni walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum ya ce wannan yana daga cikin ilimi wanda yake ɓoyayye ilimin ma'arifa ilimin sanin Allah ba don kun tambaye ni ba da ba zan ba ku labari ba ai idan kana da hankali sosai zaka gane har yanzu wa yake yin salati cewa ba aka yi mai salati mu kuma sai mu ce Allahumma salli in ka gane wannan karka dage wai sai ayi salatul ibrahimiyya ka tsaya inda kake kawai inda ka sani ka tsaya a wurin domin Allah tabaraka wa ta'ala bai yi bayani yanda za a yi salatin ba kuma ko da ya yi to ya yi bayanin ne a ƙunshe sai waɗanda bayanin ya shafe su su ne za su iya yin wannan salatin alamtar ila rabbika kaifa madda zilla ba haka yace ba karanta mu je بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim saboda haka akwai asiri mai girma kwarai na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan mutum ya ga wannan inuwar kuma ya fahimce ta to sannan ne yake iya yin salati shi yasa Allah ya saka shi mu Ibrahim radiyallahu anhu da ya karanta ayar alamtar ila rabbika kaifa madda zilla yace ra'aitu wa qad madda al muhaiminu zillahu yusalli ala abdin ala al jari wan najwa to kuma mu dawo baya wato wannan tambayar tana da girma kwarai ya kamata mu bata lokaci ga lokaci ya fara hararan mu ya kamata mu dakata nan idan Allah ya kai mu gobe za mu yi bayanin yadda annabi ya koyar da salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ji asalin salatul ibrahimiyya din da kaifiyoyinsa da hanyoyin da kuma yadda abin yake bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له وقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى وأجابهم غلب الإله قد انتهى بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما وأطال سجده وقد قيل ارفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي اللهم يده بذاك الملمكي اللهم يده بذاك الملمكي اللهم يده بذاك الملمكي صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
Hello.